أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا لحد شهر غوتن uku shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya wanda yake na musulunci shi ne ya fara ya waje mu fara gabatarwa yau ɗaya ga wata ne koko talatin da wata yau talatin da watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ke yi daidai da sha hudu ga watan hudu uku shekara ta dubu biyu da ɗaya da ishirin da ɗaya wannan kuma shi ne karatu na biyar daga cikin jerin karatun alfetimin mali kamar yadda allah ya ba mu iko muka faro to allahumma alinu sawaba jannibin al'afta kada dai mumanta mahimmancin a ilimin lugha ilimin ala ilimi ne wanda za mu yi amfani da shi wajen ƙoƙarin fahimtar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ba sunna gudunmuwa ba wai kawai musul larabci kawai haka nan mu zo mu abin da bai kamata ba kuma kamancin wannan ba a'a mu tsarkake manufanmu yan uwa mu tsarkake mu ikhlasi kuma mu tsarkake maqsad namu manufanmu to in Allah da sai ga koyin luga kai amma kuma ka samu nada insha Allah ta'ala Allah ka samu dace manhajanmu kuma shine yin kokari mu koma cikin alkur'ani alakanta kanmu da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wajen musamman wajen kawo misalai idan kuma ba mu sama ba ko ilimin bai kai ba to da kanan kuma sai mu koma a cikin larabci insha Allah ta'ala to a wannan darasi za mu tashi wa ma bita wa alifin ka jumi'a yuksar fil jarri wa fil nasbi ma'a haka ne ko? to akwai abinda ake ce mai jam'ul wanda fi salim jam'ul mu'annafin salim jam'ul mu'annaf as-salim jam'in mata kaga idan ka ce ja'atil muslimatu kaga muslimatu anan me matsayin shi fil iraq ma mumkin fu fil iraq fa'ilin marfu bi damatun zahira da akhiri ko masha Allah to da zaka mai da almuslimatu jami'i kace ja'atil muslimatu kaga shi ma ka mu sharfa da da dhamma kamar yadda kai ma suna mufrad kai mu sharfa da dhamma ko masha Allah to idan ka ce ra'aytul muslimata kaga na kawo mishi nasaba da mene da fatha ko to inda zaka share muslima din sai ka kawo jami'i ra'aytul muslima ti zaka ce zaka ce tuba mun fahimta nan ko madalla shi jam'ul mu'annath salim lokacin nasba ana mishi ne da fatha afwan ana mishi ne da kasra kasra idan ka ce sallamtu alal muslimati ka kai jara da kasra ko saboda alako to inda za ka zo da shi jam'i sallamtu alal muslimati din da halin kaga babu iskali inda yake da iskali shine hali guda daya lokacin mene nasba to in kullu da kyau jamun wannan salim shine suna jam'i na mata wanda an mai da shi jam'i ne daga mufrad ta hanyar ziyada mene alifin wata alifin wata so saboda haka jam'ul muannath salim yurfa'u bi dhammatin zahira gashi ko wa yunsabu bi kasratin niyabatan an al-fath wa yujru bi kasratin ya bi ko to shine ibn malik yake sanya mana bayani akan hukuncin jam'ul muannath salim hukuncin jam'ul muannath salim yake cewa na'am وما بتاوى ألف كالجمعة يكسر في الجر وفي النصب مع lokacin rafa an mishi rafa da mene da dhamma zahira amma lokacin nasba da jarra sai aka mishi mene sai aka mishi kasra to shine sai ibn malik ke cewa wa ma bitawa alifin kad jumi'a to takadirin baitin shine wa ma kad jumi'a wannan alifin itlaq ne ko wannan alifin laluna waka kawo shi wa ma kad jumi'a dukkan lafazin da aka yi mai jam'i bita'in bita wa alifin da ta'un da alifin da ta za'ida ta yi dole sai sun zama za'ida mun bance wannan ko dukkan lafazin da aka mai da shi jam'i ta hanyar ziyadan alifin da ta'un yuksaru ana mishi kasra fil jarri lokacin lokacin jarra sallamtu alal muslimati wal mu'minati wal qanitati was sadiqati wal khashi'ati was sa'imati kaga wannan babu matsala ko tidda da ba al aslu fil jar adakul bi kasratin wa fil nasbi ma'an da kuma lokacin nasba ra'aytul muslimati kaga maimakon ka ce muslimata kamar yadda waɗansu kabila suke ce suke cewa amma alkur'ani shi ya zo ne da kasra sai a ce ja'atul muslimatu ra'aytul muslimati da wasali kasa kun bancin na ku to ga lirabin sa ra'aytu fil fa'il ra'aytu fil madin mabni ala al-fath عفوا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اه yanzu ta'ul mutaharrika yanzu kawai wanzu an wuce wannan na yan primary eh tunda karimatu ba ka tama garki ba mutaharrika ce ko sakina mutaharrika ce ta'akulu ba ka tama farko ba mutaharrika ce ko sakina kaga mutaharrika ce yawwa so bi litisali bi dhamir rafi mutaharrik sannan kuma sai tu ko sai ka ce damir muttasilin mabniun ala dami fi mahallin rafi fa'il ra'aytul muslimati muslimati yadda za ka yi lirabar sai ka ce maf'ul bihi mansubun bi kasratin niyabatan anil fathi li'annahu jam'un jam'u zakar afwan jam'u mu'annath as-salim shikenan lokacin nasaba ne kawai yake sha yake wadda wani wajahin da ba san shi ba ko ba saba da shi ba lokacin rafa za mu shi rafa da dhamma kamar suna mufrad haka lokacin jarra za mu shi jarra da kasra kamar suna mufrad amma lokacin nasba ne maimakon a mishi da fatha sai a mishi da kasra haka ma sauran mulhakat jama'a mun fahimci nan ko to akwai sunan da ake ce musu mulhakat bil jam'il muannath salim mulhakat bil jam'il muannath salim su waɗannan sunaye ba su cika sharuɗan jam'il muannath salim ba don haka ba za a yi musu an ji ana musu mu'amala irin na jam'u malam salim shine malam zai kawo mana su yanzu kaza ulatu wallazi isman qad ju'il ka azri'atin fihi da aidan kubil to na daga cikin sunayen da ake musu mu'amala irin ta jannu muannath salim kaza ulatu haka nan ma ulatu kun gane ko kamar misalin ja'at ulatu qumna ja'at ulatu qumna kaga ulatu fa'il ko ra'aitu ulati ba za ka ce ulata ba Allah ma da kanshi ya ce wa in kunna ulati hamlin ba ce ulata hamlin ba wa in kunna idan mata suka kasance ulati hamlin ma'abuta ciki kun ga inda ni ne a larabci na gida sai ce ulata hamlin a Allah sai sauka da shi ulati da kasra mun ban nan ko so kaga wannan shine abin nema abin da yake ba mu saba da shi mun saba maf'ul bihi a mishi menene a mishi nasba ne da fatha mun fahimci nan ko madalla sallamtu ala ulati qumna kaga ala ulati kumna ulati kumna kaga sai shi ma za mai jara da kasra wallazi qad ju'ila isman da dukkan lafazin da aka sanya shi ya zama suna wanda yake ana amfani da shi ga mace shi ma yin sabu يرفع بضمة وينصب بكسرة نيابة عن الفتح ويجر بكسرة قد قبل ذا أيضا فيه قد قبل ذا حقيقة أنكر وأنه هكونشن ذا وأنه هكونشن فيه cikin mene an karba ga suna wanda yake mulhaq بالجمع المؤنث السالم كما مسالم مني كما أذريات أذريات هذه أذريات أذريات رأيت أذريات wannan ba shine mafi shahara ba azri'ati shine mafi shahara mun fahimci wannan ko hadhihi azri'atu ra'aitu azri'a ti mbacin ko nazartu aw tafakkartu an azriati mun bacin ko jama'a Allah ya samu dace kad kubila za aidan fi hakika an karbi wannan ban sani baitin ya fita na'am to kafin mu ci gaba labasin azri'at kaman bakarat bakarat bakaratun shajaratun duk waɗannan ba za ka ce musu jamu ma nufin salim ba sai dai ka ce mene mulhakat biljam'il ma nufin salim me yasa ba za a ce musu jamu muannathin salim ba saboda suna sai ya cika sharuɗa sannan ne zai zama jamu muannathin salim da sharuɗan nan kamar yadda muka yi wajen jamu zakar salim shurutu jam'ul jam'il muannath asali suna ba zai zama ba za a mai da shi mulma da fitsari ba sai ya cika sharuɗa ga sunan na farko an yakuna alaman ya zanto sunan alam ne kamar misali bene kamar fatima ai wannan alam ne ko kaga fatima tu fatima tu na biyu kuma an yakuna an yakuna mahtuman bita itaniyar bita itaniyar an yakuna mutum bita itaniyar sawa'un سواء كان هذا الاسم هذا الاسم لمذكر أم لمؤنث كما مني كاكا فاطمة هو كما حمزة aina mace ne ko? to me jami shi hamzat kamar dalhatu a ga dalhat wannan shi ne shaddu na uku sai na uku sai na uku an yakuna lismu صفة لمؤنث لمؤنث مقرونة بالتاء يزنتو صفة ne wanda aka manna mishi tamu makruna bitta kaman murdi'a murdi'atun yanzu idan za mu yi shi jami sai a ce murdi'at murdi'at sannan kuma na hudu an yakuna lismu صفة للمذكر غير العاقل للمذكر wato duka sunan da za a mai da shi jin ruwan salim shine sai a cika waɗannan sharuɗa kamar misalin jibalun shahikat shahikat shahidinmu shi ne shahikat ko? kunga yanzu an mashi jam'in da an yi mace mene an yi mashi jam'i ta hanyar ziyadar alifin da ta ku duba ya za ka ce baitun mai jam'in shi a na waka abiyat ƙarƙe shi ga alifin da ta wannan zai zama jamun wani tisali a wannan jamun jamun taksir ne wani abinda ya sa saboda kunga ta hudun nan aigata nan ba za a yi dabace ta hudun nan kuma jana ko adalla amma a jamun wani tisali labudda an takunan al'ayyukunan al'ayyukunan ta za'idaini za'idaini ma'ana dole alifin da ta dan a jami'i su zanto an ƙara su ne ai galibi kun yi prefix da suffix ko ta wannan alifin da ta wadannan ragunan suffix ne ana tacin su ne kan nan mun kwanci wannan ko so waɗannan su ne wasu daga cikin sharuɗa na shi wa alaikun salamatullah bakarat shi ne na'am?
zai iya zama jami'in bakarat
in ka lura ok tawon da kake tadi in ka lura da kyau bakar ta ita marbuta ce to duk tawon marbuta za a yi dace a kama ita ma ba asliya ba ce ji'a biha lidalala ala anna lisma li mu'annathin mun fahimci wannan ko to sai menene ke cewa gaba وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف akwai waɗansu suna da ake ce musu mamnu min sarf mamnu min sarf abin da ake nufi da sarf anan mamnu min sarf shine mamnu min tanwin kun gani wani an ce mamnunin sarf sai dauka suna ne wanda ba za a iya shi mufanna da jami'a ba haka ake nufi ba abin da ake nufi ba za a mai tanwini bane kawai shine mamnunin sarf ko muna dan gane suna mamnunin sarf al mamnu min as-sarf shi ne suna ya zo da wazanin fili misali misali yazidu yazidu zada yazidu ko aya kuma sunan wani mutum ana cima yazidu to kaga diga shi ya gidi da ma'aunin fili zada yazidu kuma ana ce mutum yazidu kaga me ma'aunin sa yazidu ku duba asalin shi yazyidu ko yazyidu domin ma'anin yazyidu jamil jidda yaqilu akwai taglibu akwai ahmad ahmadu ina yin godiya ahmadu ahmadu rabbillah ga kuma suna to idan sunan ya zo da ma'aunin fili ba za ka ce kamar yadda za ka ce haza waladin ba ka yi tanuni ba to shi haramun ne ka ce haza yazidun za ka mishi ya ka ce haza yazidu kawai kamar yadda za ka ce ra'aitu ra'aitu waladan ko to shi wannan kace ra'aitu sai kace ra'aitu mene ne sai kace mishi ra'aitu yazida shikenan ko kamar yadda zaka ce sallamtu ala waladin shi ko idan yazidi ne sai kace sallamtu ala yazida jamil jamil yazida maimakon kai mai jarra to zai da ki jarra ba sai dai da ki mai ne sai da ki fatha niyabatan anil kasr domin ka ganin ala ta yi jarra ne ko to yazida nan akwai ala ita ma nan maimakon ta yi mushi jarra to za ta yi ba sai ya mishi fatha kawai kenan al-mamnun sarf mamnun sarf yurfo bi madha yurfa'u bi dhammatin ko wa yunsabu bi fatatin wa yujaru bi mene kun ga halaye guda biyu kan yakunu bi fata ko bil far bil raf'i bil raf'i bi dhammi raf'an yakunu bi dhammi raf'an wa yakunu bil fathi nasban wa jarra shikenan an bance shi ko? barakallahu fikum shi ne ibn maliki cewa wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakuba da al radif wa jurra ma la yansarifu sunan da bai daukan tanwini kai mai jarra bil fataha da fataha sallamtu ala waladin wa yazida سلمت في الفاعل على حرف جر ولد اسم مجرور بال بعلاكو ولا مجري الكسره ويزيد الواو حرف عطف يزيد سكتي منه فعل عفوا اسم معطوف بالواو والمعطوف على مجرور مجرور كو تو الى علامه الجر الى علامه الجر اكن يزيد sai ka ce wa alamatul jarri huna fatha niyabatan anil kasri da anna husmun mamnu'un min as-sarf ay mamnu' min at-tanwin ya bita Allah ya kara fahimtar da mu to amma inda za a sa mishi alif da lam ko a izafin sa to zai da kiyo sali kasa misali idan da zaka ce marartu bil ahmadi minan nasi yanzu ba gashi ka samu yi adibu da nan ba mu sai ka ce bil ahmadi ya fita ko kuma ka ce marartu bi ahmadin nasi to sai kai mai jara saboda anan ka ce bi a harfi jara ko ahmad zai zama wani menene majirun bilba wa huwa mudafun annas kuma zai zama menene mudafun ilai shi kenan so saboda haka kenan mamnu mai sarki yana daukan jarra yana daukan jarra amma da sharadi sharuda guda biyu me na farko shine an yakuna bil alif wal lam aw yudaf shikenan kawai shi ibn malik ya kare kimar ce malam yudaf matakan ba mai idafa ba mafhumul mukhalafa na nuna idan an mushi idafa me zai zai da kime ne zai da jarra aw yaku radifa ba da alif ko kuma yanzu an goya mashi an zo da shi a gaban alif mana an goya mashi alif ya fita? to yanzu ya gama da wannan baitin nan ke da muka dauka yanzu na uku to yanzu kuma za mu magana ne akan af'adin da ke ci musu al'af'alul khamsa menene al'af'alul khamsa to idan an ce al'af'alul khamsa al'af'alul khamsa sai ka ce mene hiya kullu fi'lin mudari' اتصل به ألف الاثنين و أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة duk filin da ya haɗu da lamirin nan guda nawa kamun kamun lamiran ya da lamir guda uku kawai in dai fi'ili mudari ya jilisu sai ya haɗu da alifin fulani ka ce ya jilisani to ya zama fi'ilin min labarin kamsa ko ka ce ya jilisuna wawu jama'a ko ko kuma ta jilisina ya'ul mukhataba ya fita ko ya fita To, yanzu bari mu me hukunci shi hukumuhu sai mu ce yurfa'u bi thubutin nun wa yunsabu wa yujarru bi hadfiha misali idan ka ce ok afin ma kafin mu je mahukuncin shi bari mu gansu an ce al'afalu kamsa musafi ilola guda biyar ko an filatul kamsa wani sai ce ta an ce fili mu zari inda haɗe da wawun da ya'un da alifin ko ka misali idan ka ce tajilisu to mu duba da kyau ya fara da menene wannan wani harafi tawon ko to sai ka ƙara mushi alifin haka da nun ya zama fili guda daya wannan kuma na alifin ne ko adalla to na alifin yana da siga biyu na sigar tawon na mukhataba amma na sigar mukhataban yi da kuma yawon ko ya ji lissani kaga nan tawon ce amma na fa to yanzu mu samu misali guda fili na biyu ko da sai mu dauko na wawu jama'a ya tajili suna kun gani gashi mun zo da mai nan wawu jama'a na ta'un ko za ku mun iya zuwa da na ya umarci mu ne ya jili suna to haka mun samu daya biyu uku ko sai kuma na biyar shi ne wanda ya zo da yawon mufataba ta jili sina to kun ga shi daya biyu uku hudu biyar to waɗannan suna kici musu alafalu kamsa me yasa aka kebance su saboda suna da wani hukunci ne wanda yake ya saba mu fili mu gani da ka sani wanda bai da labiri ba misali idan ka ce ya jiri su gane ko sai ka da shi da na mutane guda biyu me za ka ce ya ji lisani da muduba ya ji lisu wannan fi'ilin mudari mene fi'ilin mudari marfun bi bi zama ta zahira da akhiri ko to kamar yadda wannan fi'ilin mudari ne yana da rafa'a hukuncin shi rafa'a to wannan shi ma fi'ilin mudari ne hukuncin shi rafa'a to sai mu ce ina alamar rafa'a nunan dinnan ita ce daidai da wannan gaba nan za mu ce filin mudari marfu'un bi dhammatin zahira ala nan kuma sai mu ce filin mudari marfu'un bi thubutin nun marfu'un bi thubutin nun shikenan ka gama waccan na ka'idan fara kana hamisra kaji ita ce to da wani misali kuma idan muka ce ya jilisu da rafa ko sai muka ce lan ya jilis ya mai zami masirin ɗin zami nasaba ko sai mu mai shi da nasaba lan ya jilisa to da za ka ce ya jilisa ni kamar yadda fili mudari ne nan an mushi nasaba da da lan ko alamar nasaba ita ce fatha to da za mu zo da lan nan to kamar yadda lan ta yi nasiba a nan a nan madara ta yi ya ji lisani zai iya yaka ce lan ya ji lisana a to ga makasara a yagunan da za ka ga kawon fataha ba zai yi ba sai suka ce to a share nunin a nan share nunin shi ne alamatin nasu wannan filin mudari masu bin bibi lan wannan mafilin mudari
فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ماذا حذف حرف النون watannan an share nunin ko to nunin da aka share ita ce alamar nasibin da da nan sai ya fita ko idan ka ce ya jilisu sai ka zo da lam za ka ce mene lam ya jilis ko fara kalafikun to inda za ka zo da ya jilisani ku duba ita wucin nan nunin da'iman mabniya ce alkas idan ka zo da lam zai yi yawa kai mataka ya ma za ka faɗa ai ka san kishin juna ne ba za su faɗuwa ba to sai mu ce yanzu alamar da jasmar lam a nan shi ne a share nunin din shi ma kun ga anan sai mu ce ya ji lisani sai mu ce mene fa'ilun مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف النون
ina jin kuwa dai an dai fahimci shi ko Allah ya ƙara buɗa mana so kun ga shikenan fi'il mudari alamatul rafi fihi ko maza shine wujudu damma ko to al af'al al khamsa alamatul rafi shine mene thubutun nun alamatul nasbi da jazmi shine mene hasfun nun shine malai yake cewa ibn malai yake cewa waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna waj'al ka sanya annuna nun harafin nunin rafa'an ta zanto ita ce alamar rafa'a linahawi ga misalin yaf'alani yaf'alani fi'il mudari marfu bi thubutin nun kun ga yaf'alani wannan fi'il mudari muttasil bil mini bi alif ithnani ko wata da ina da kuma lafazin tada'ina kaga tada'ina fi'il mudari mansubun afwan fi'il mudari marfu'un bi thubutin nun kun ga wannan na ya'un ne ko masha Allah sannan kuma tas'aluna kaga fi'il mudari wani iri marfu'un bi thubutin nun wannan kuma ya da wawul jama'a ne ko to wani zai ce to ai mu mun ga misalan guda uku ne anan sai mu ce eh to kuma ya fa'alani na ya'un ne a farko ko to sai ka kawo mishi ta sai ka ce mene taf'alani kaga mun sami biyu ko to sai mu rikita da ina sai mu je gaba kuma tasaluna kaga mun samu hudu kenan to na biyar fa sai ka sa ya'un yasaluna shikenan ya fita madalla to mun ji alafalul khamsa turfa'u bimadha bi thubutin nun sannan kuma watun sabu watu jarru bi hadfiha watu zamu kai bi hadfiha wa hadfuha li jazmi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi madlama wa hadfuha shari ita nun lamirin hayi udi ila nun wa hadfuha shari nunun sima alama ce shine as-sima alama ce lil jazmi dan lokacin jazma wan nasbi da kuma nasba wai ba da share nuni shine alamar nasba da kuma mini jasma sai kuma ya kama misali sai ya ce lam takuni da za a ce da lam sai filin mudari ya zama ya takuni na jamil jiddan takuni na da nunin guda biyu takuni na amma da aka sa lam sai aka share nunin rafi ko nunin ta farko lam takuni litarumi sai kama da shi ma dai mansubi wannan lamta kuni majzum ne wannan ko litarumi wannan mansub ai li anta rumi allamu lamin ne mm ai ba ana umarni ba ne ko? inda umarni ake liyar ruji kullu wahidin minkum ai umarni ne wannan ko? to ta zama lamun amurki to a nan lamun din ku ba ku kalli na fi ba kafin sa? lamun ta'alil ce kuku lamun juhud lamun ta'alil yawwa lam takuni litarumi ali an tarumi ko madalla to kun ga gurga guda biyu nan Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa in lam taf'alu wa in lam taf'alu sai mene walan kaga qur'ani ya kama ku guda biyu nan an yi jazma da mene lamko ina alamun jazman share nunin da kenan da aka share nan kuma an yi nasaba ko da nan ina alamun nasaban share nunin shi ma mun bance nan ko wa hafuha share nunin din sima alama ce lil jazmi ga jazma wan nasb da kuma nasba kaman yaya kaulan takuni duka rimi matsalama baki kasance don ki nemi zalunci ba to ya fita mun yi bankin nawa kenan zu wasan mimu tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر to yanzu kuma zai magana ne akan al'asma'ul mu'talla al'asma'ul mu'talla al'asma'ul mu'talla sunayen da suka zo da harafin illa nan ne aka sami manqus da makasur manqus da maqsur maqsur huwa kullu huwa kullu ismin akhiruhu alifun lazima
to al asma'ul mu'talla defective noun to sunayen motalla guda biyu ne ko akwai mene al-maqsur shine sunan da yazo da alifin a ƙarfi ko wa huwa kullu ismin mhm mu'rab muntahiyun muntahiyin bi alifin lazima kamar mene ka ce kamar ka ce mene kamar asa kamar isa a kaga suna da alifin kamar musa ko sai kuma na biyu mene almankus me mankus huwa kullu ismin mu'rabun mu'rabin Ehe. Muntahiyin biya'il lazima. Kan mene? Kaman alkazi addani ko? almunadi ga sandi to yanzu mun gane manqus mun gane manqus duk sunan da ya karke da alifun lazima ana ce mishi mene maqsur duk sunan da ya kare da ke da ya'un lazima ana ce mishi mene manqus to yanzu za mu yi magana a kan hukuncin irabinsu wannan shi alifin din sai ka ce yurfa'u wa yunsabu wa yujarru bi harakatin muqaddara muqaddara alal alif lokacin rafa'a da lokacin nasaba da lokacin jarra duk ana mushi ne da wasu suna wanda za a kaddara mana ba mushi wasu suna da zafi haka zahira za mu gani yanzu kamar idan ka ce ja'a musa to mun san fa'ili yana da menene rafa ko musa na ai fa'il ne ko ina rafa'ansa akan za a kaddara tuni akan alifu Musa sa sa idan ka ce ra'aitu Musa kaga maf'ul bihi ne ko to ina idan ina ina nasba din fata din sai a kaddara ta sallamtu ala Musa to ja'a Musa ja'a fil madi Musa suka ce mene فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ال على ال على الألف لأنه اسم مقصور رأيت في الفاعل موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الياء لأنه اسم على على الألف شكرا لأنه اسم sallamtu filo fa'il ala harfi jarin musa ismun majrurun bi ala wa ala mace jarhi alkasaratul muqaddara alal shikenan an gama ya fita to sai kuma wannan wanda ya garke da yawon ja al-munadiya ja al-munadi ja fili madin ko to yanzu nan munadi zai zama ne nan fa'il ko to fa'il mun san shi da rafa ne to yanzu ina rafa rafa'an sa za a kaddara ne akan yawon din nan ra'aitul munadiya law anna libni adam wadiyan min zahabin kaga wadiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya ce wadi ne ba a sai ce wadi yadda gaga an mushi nasba da fataha zahira ko inna samina munadiyan yunadi lil imani gaga samina munadiyan ya fita a fautu na yi rangwame anil munadi mai kira ya kira da sauti murtafi sai ka tashi sai ka tashi firgici sai ka ce a fautu an duko a fautu an munadi kaga a fautu fil fa'il an harfu jarri al munadi sai kace ism majrur bi an wa ala majrihi al kasratu muqaddara ala ya ana kai in ma ba ku gane ba za mu iya takaita karatun mu din a haka nan nan sai mu ce anwa'ul i'rab ko muna da mene raf'un muna da mene nasbun muna da kuma jarrun ko sai mi haka a ba jazmin tun da ya suna ne yan ana maganin fili ne nan da za a kawo jazma kun gani nan kuma sai mu ce alismul mu'tal muna da mene muna da
maqsur muna da mankus shi kenan shi maqsur lokacin rafa'a ana mun sharfa da menene yurfa'u bi dhammatin muqaddara ala madha alal alif nan kuma yun sabu bimene bi fathatin muqaddara alal alif lokacin jarra kuma yujarru bi kasratin muqaddara alal mene shike ta gama da shi domin duk lokacin fa'ili maf'ul maf'ul bihi majrur duk yazo da harka ne muqaddara shike ta gama da shi shi kuma manqus lokacin rafa shi ma yurfa'u bi dhammatin muqaddara alal ya lokacin nasaba kuma mun lokacin nasaba ba mun ganta ba ba ta zahira to sai mu ce yin sabu bi fathatin zahira lokacin jarraba anil ba munadi ba mun bambanta ba ko sai mu ce يجر بكسرة مقدرة على ال شكرا
ya fita to Allah ka samu dace wasammi wasammi mu'tallan min al-asma'i asif sai ka ce wasammi ma wasammi mu'tallan min al-asma'i ma wasammi ma min al-asma'i mu'tallan ka kira wani daga cikin sunayen nan mu'talli kar mustafa kamar mustafa to ke to wani irin nau'in suna ne wannan mustafa maksur ko wal murtaki makarima murtaki kuma zai zama ne zai zama mankus a murtaki ne an ga ce murtaka kuma ai an dada kwamsawa tafin ira ne khata'u matba'i tafin ira ne domin aika mustafa fal'awwalul irabu fihi kuddira جميعه وهو الذي قد قصر فالاول na farko قدر فيه الاعراب kudi bakar ribas kawai zaka ce abinka falawul na farko qudira fihi al-i'rab jami'uhu harakat al-i'rab ana kaddara ne duka kawai wa huwa alladhi qad qusira shi ake ce mishi maqsur ya fita Allah ya samu dace kun ga mai kokari littafin nan inda ka fahimce ta da kyau don Allah da zaka samu kaso mai tsoka a cikin nahau duk jami'an da ka je zaka yi digiri akan nahau ita ce fa ake yi ko uce jami'a ne a duniyar nan ita ce ake yi ba wai ba wata alfiya ba akwai wasu alfiyoyin amma wannan wacce ne ita tafi shahara ita tafi karbuwa saboda haka mu ba da kokari sosai yau kana kana da yi gurgudu kana dan fahimta kana dan kama kana yi kana wata ranar muraja'a yawan muraja'a shi ne zai baka dama kuka da cin zauna ko ne nan da kaga yana yi cikin taimakon ubangiji yawan muraja'a ne yawan muraja'a ne to Allah ƙara fahimta da mu wasani manqusun wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yun wa kaza aidan yujar wasani manqusun suna na biyu shine manqus shine wanne murtaki wa zahara nasbuhu lokacin yin mishi nasba to nasban na bayyanantuwa ne samitul munadiya wa yunwa raf'uhu rafa'ansa sai mai sai a kaddara sai a ninyata ja alqadi wal munadi wal jani fa'il marfu'un bi dhammatin muqaddara ya fita ko wa raf'uhu yunwa ai wa yunwa raf'uhu ana qaddar rafa'ansa ne sai a ninyata kaza yujarru aidan haka nan ma ke mai jarra haka nan ma haka ake mai shi yin mishi jarra ma ya fita kuma malamai bakin nawa kenan ya qaumana ajibu da'iyallahi kunga da'iya ba ce da'illahi ba ajibu da'iyallahi wa aminu wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif أواو نوياء فمعتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وعبد نصبا ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما Allah ji kamalan Mustapha. Amin. Shine yau ya mana wannan waka sannan ka ji ya dauka da wannan gobe ya dauki wancan kuma jibe ya dauki kuma kowanne in yana rera sai ka ji kaman kaman ka rika takarawa wallahi malam watan baiwa ce Allah ya masa musamman wallahi malam wannan alfiyan fatin kafin fa je misra karatu bina karanta da ita tun yana secondary anan alfiyan naka suka hadace ta suna tafiya ai na baku labarin zaɓoyi ko gambus falon bashir dr bashir gambus zabo na jami'an abu na abu to shi kan shi suna tafiya jama'atu suna haddanta ne to yanzu ga shi ya zama gagarau sai kai larabci ya soke ce ba haka ba ne kuma ya kama ka hujjoji cikin alfiyatu bin malik kawai dinga wasu maka suna tafiya alfiyan na hannunsu suna rerawa a haka haka suka haddace ta shi yasa da yaje da yaje digirin shi haka ya fita da a Uganda ya fita da da second class upper kadan ya rige kai first class shi ma saboda ya dauki in ya dauki Arabic French ya dauka yau da ya dauki Arabic English da first class zai fita da shi insha Allah ta'ala sai ya dauki French abinda ma ko a Najeriya bai taba ji to yanzu yana nan a biyu in ka ce rasulun nahawi to shi kenan kawai an gama za a kai ka gurin shi to alfiyat ibn malik ita ce suka haddace Allah ka samu dace wayu fi'lin akhir min halab ai mun yi fi'li mutal akhir ko an mutal akhir bil alif hunaka mutal akhir bil alif wa mutal akhir bil ya'i wa mutal akhir bil wawi in ka ce dana dana me muka ja alifun da na lirabar suka ce fa'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara alal alif li'annahu fa'ilun mutal la fa'ilun mutal ko ai mun yi mabni da mutal akhir wa akamu wa irabuhu a cikin nahawul wadi na biyu ko to ai shine zai mana yanzu anan eh kun ga mun kun ga duk farko din nahalin sa muna nahawu na biyu ne anan sannan idan ka ce da'a yad'u yad'u wannan mutum lafiyar bil madu bil wada bil wawi ko to yad'u laman darruhu aqrabu bin naf'i yad'u fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammatin muqaddara 'ala al wawi jamil amma da zaka mishi nasba fa zaka mishi nasba ne da fata zahira sai ka ce lan nad'uwa min dunihi ilaha lan nad'uwa min dunihi ilaha afwan na alifun kamar misali yashqa yashqa kaga zaka ce wannan filin mudari marfu'un bi dhammati muqaddara ala alifi to da zaka zo da lan sai ka ce lan yashqa lan yashqa sai ka ce fi'il mudari mansubun bi bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddara alal alif ya fita insha Allah sannan kuma da zaka zo da shi lokacin jazma sai ka ce mele lam yashqa lam yashqa ka share alifin din ga aya na ta ce wa lam yakhsha illa Allah lam harfu nafin wa jazmin qalbin yashqa fi'l mudari'un majzumin bi lam wa alamatu jazmihi harfu harfi lillah shikenan kawai ashe kaga mutum la'akhir bil bil alifi ana mishi rafa ne da dhamma muqaddara kan alif ana mishi nasba da fataha muqaddara ne alal alif amma lokacin jazma sai a share harfin illa to mutum la'akhir bil wawi yad'u yad'u fi'l mudari marfu' bi dhammatin muqaddara alal wawi lan nad'uwa lan nad'uwa lan harfu nafin wa ja wa nasbin wa wastiqbalin ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره kago da shi babu iskali to da zaka zo da lam sai ka ce mene lam yad'u lam yad'u lam harf nafin wa jazmin wa qalbin yad'u fi'l mudari'un majzum bi lam wa alamat jazmihi hadfu harf al-illa ya fita ko mai yawon kuma ashtahi ta'ama ashtahi at-ta'am ina marmara abinci ashtahi fi'l mudari mafhum bi dhammati muqaddara alal ya'i ko alal ya'i za ka kaddara rafa din yashtahi ashtahi to da zamu zo da lan sai in ce mene lan ashtahiya lan ka ka mishi nasba da fataha zahira karara ya lan ashtahiya da mancin Allah ce mene in kana lahu yuridu an yubwiyakum ko rabbukum ilayhi turja'una da zaka zo da jasma kuma sai kace mene lam ashtahi lam ashtahi ka ka share yawon din ko shine ina ganin da wannan masarufu ta ba ko wato duk abinda ba gane ba ka koma nahawu nabi ka dauko sai ka rinka karantan can kuma sai ka zo ka tsada bin baitin shi ke za ka samu abin a hannunka kamar an nagada maka kudi ne a hannunka insha Allah ta'ala wa ayu fi'lin kowani dukkan fi'ilin da akhirun minhu alif karken sa akwai alifin awwawun kamar da'a da'a a karken shi akwai alifin ko awwawun ko kuma karken shi muka ji wawun yad'u ga wawun ko awya'un ko kuma karken shi muka ji ya'un kamar mene yaqdi yajri yashtari to kamar ka cire fa'un da sai kamar na sha urifa fa urifa mutallan wannan an san shi da cewa shine fili mutalli to ya fara da wani irin nau'in fili mutal akhir bil mini bil alif ko to shine zai mana bayanin hukuncin sa sai ce fal awwal mufihi gar al jazmi fal alif na fal alifan mufihi ko to ka cire wannan fa'un din sai ka manna da shi fanwi sai ka ce fanwil alifa fihi na farko ka kaddara masa alifin yado ya da'a ya sha kun gane ko to ka kaddara masa alifin ma'ana ka kaddara rafa'a akan alifin din nan garin jazmi amma banda jazma da'a ya sha da za ka zo da lamsu ka ce mini lam ya sha ka share harfin illan mako wa abdi nasibu ma ka yada'u amma filin da ya kare ke da yada'u ya kare ke da mini ne wannan wawan ko agon ya zama mutum akhir bil mini bil wawi yarmi mutum akhir bil mini bil ya'i to su duk wanda ya kare ke da wawun ko kuma ya kare ke da ya'un to kai mishi nasaba da fataha zahira yad'u sai ka ce lan yad'uwa lan nad'u min dunihi ilaha yarmi sai ka ce mene an yarmiya shikenan warrafa fihi manwi ay wanwi rafa fihi ma wanda suka kare ke da mene wawun yad'u da ya'un yarmi to wani fihi man rafa ka kaddara musu kai musu ka niyyaci rafa a kansu ma'ana yad'u fi'il mudari marfu' bi dammatin wa qadara alal wawi yan ah, yajri yarmi fi'il mudari marfu' bi dammatin muqaddara alal ya'i to sai kaddara ya'un a sai kaddara rafa akan wanda ya kare ke da wawun da kuma ya'un wa hadhib jasiman thalathahun to duka guda ukun da mai alif da mai wawun da mai ya'un lokacin jasma ka share jasman gaba gida in kai haka taqdi zaka hukuntar da hukuman wani lok- wani wani irin nau'in hukunci laziman dole wanda haka za a bi kai maka mutaba akan haka na wahdhif ka share harafin illan da ke karken wanda ya karke da alif yakhsha da zaka zo da lam sai ka ce mene lam yakhsha ba ka shari ba yad'u da zaka zo da lam sai ka ce mene lam yad'u yajri da zaka zo da lam sai ka ce mene lam yajri shine salasa kunna takdi hukman jazima an kai kuwa har ma mu wuce da dai ko don Allah kam za mu tashi annakiratul ma'rifa insha Allah abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu ladin sa wanda na karanta kuskure Allah ya shi manta da mu kuskure ne kuma ya bamu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik